أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ta'ala ya bashi a ɓace ba mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne ya ku jama'ar da kuka yi imani ku yi takawa zuwa ga Allah cikakkiyar takawa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga Allah da ya halice ku daga rai guda ɗaya ya halitta wa ran iyalinta daga gare ta
ku yi takawa zuwa ga Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye akan ayyukan ku gaba daya ya ku jama'ar da kuka yi imani ku yi takawa zuwa ga Allah ku faɗi magana wacce take mai kyau zai gafarta muku zunubanku zai kuma kyautata muku ayyukanku lalle ne duk wanda yawa Allah da manzansa ta'a ya samu rabo wanda yake mai girma ni da ku Allah ya mana baiwa da rabo wanda yake mai girma yau muna sha uku ga watan rajab shi hijira shekara ta 1447 ko abin da ya kama da haka tsakaninmu da ramadan akwai akalla kwana 46 zuwa 47 ko abin da ya kama da haka Ramadan kamar yadda muka sani kyauta ce mai girma daga Allah subhanahu wata'ala zuwa gare mu. Magabatanmu na kwarai Allah ya musu rahama. Gabanin zuwan watan Ramadan da wata shida suka roƙi Allah ta'ala ya sadar da su ga Ramadana kamar yadda Mu'alla bin fadil rahmatullahi alayhi ya fada. Yahaya ibn Abi Kathir rahmatullahi alayhi yana cewa sukan yi addu'a Allahumma ballighna Ramadan. gabanin wata ramadana ya iso sukan yi wata shida suna kaskantar da kai suna mika kokon bara zuwa ga Allah ya isar da su ga wata ramadana a cikin imani da lafiya ya ba su ikon yin ibada bayan wata ramadana ya wuce sukan yi kusan wata shida suna roƙon Allah ya karbi ayyukan da suka yi a ramadana a baya saboda yin aiki daban karban aiki daban ba dukkan aikin da aka yi Allah yake karba ba so kula ga wannan babu fitina ga ɗan adam a rayuwa kamar rashin tabbacin shin ayyukan nan da muke yi mun dace ana karɓa ko ba a karɓansu shi yasa kullum mumini yana nan tsakanin bainar raja wal khawf ne akwai kyakkyawan fata da zato amma kuma ba a sake jiki akan all is well komai yana iya faruwa so kula ga wannan ina mana nasiha da cewa ya dace mu fara tanadin watan ramadana ga wanda bai fara wannan tanadi ba tanadi da tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kamar yadda yazo cikin suratul nur aya ta 31 mu'minai suna tuba zuwa ga Allah zaman ka mu'mini da zimmin cewa baka yi wa Allah kuskure a matsayin ka na mu'mini kana akwai kasawa irin taka wajibi ne mu rika tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu shagaltu da yin ibadu da suka dace kamar cikin sha'aban yawan yin azumi na nafila iya da matukar muhimmanci damuwa da karatun ƙur'ani ya zama dai akwai wani preparation da muke yi da wani jadwali da muka tsara da muke so in ramadan ya zo mu yi ƙoƙari mu tabbata a kansa yin bajet na ramadana mutum nawa kake so ka ciyar idan allah ya baka dama wani zai iya ciyar da mutum ɗaya ne duk ramadan wani zai iya uku wani zai iya goma wani zai iya ɗari wani zai iya yin mutum dubu wani zai iya sama da haka duk irin waɗannan tsari da tanadi na kuɗin da za mu ayyuka na alkhairi sai mu shagalta da su tun a yanzu gabanin zuwan wata ramadana insha Allah ta'ala sai watan ya same mu mun yi shiri na musamman kuma mu samu ikon yin ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala khutbar mu na magana akan kyawawan ɗabi'u su ne addinin musulunci shi addinin musulunci ga baki ɗayansa ya gini ne akan kyawawan ɗabi'u ina mai farawa da addu'a ta alkhairi zuwa ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a najeriya gaba ɗaya profesa muhammad alhaji abubakar da ya gayyace ni don zuwa na gana da ku a wannan lokaci da kuma gabatar da hutuba ta sallan juma'a wannan masallaci mai albarka na alhaji muhammadu indimi allah ta'ala ya ƙara wa masallacin albarka ganawa na da malam zama waje ɗaya ba haɗuwa ba mu zauna mu yi magana na farko kusa da kusa shekara 31 a nan masallacin ya faru shekara 31 da suka wuce a nan muka zauna da shi zama na farko tsakanin magariba zuwa isha ina tuna a lokacin daga cikin malaman da suka zo najeriya akwai sheik umar fullati ya zo nan har ya yi hutuba ta sallar juma'a so wannan shine ganawa na da shi a zama on one to one to muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa malam albarka Allah ya ƙara wa iliminsa albarka sauran jagororin wannan masallaci Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka masu hidima wa masallaci Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka alhaji da ya gina wannan masallaci Allah ya ƙara wa rayuwarsa da zuriyarsa albarka waɗanda suke sallah a wannan masallaci Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka masu sauraronmu daga ko'ina ne Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare kamar da na faɗa khutba na magana akan kyawawan ɗabi'u su ne addini a addinin musulunci ba ka raba addini da ɗabi'u ɗabi'un a wasu lokuta sai ka ga addinin yana nuna maka cewa ɗabi'u na ƙwarai su ne ma addinin musulunci gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam za mu duba cewa dukkan rayuwarsa ya siffata da siffofi na bayan Allah na ƙwarai siffofi da ke da ɗabi'u na ƙwarai tare da shi kuma ƙur'ani ya bayyana mana hadisai da dama sun bayyana mana bayin Allah na kwarai suna siffatuwa da kyawawan ɗabi'u. Da Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna la'ala khuluqin azim lalle kai kana kyan kyawawan ɗabi'a wadda take mai girma. Sahabi Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an yana tafsirin wannan aya da ya zo kai sai ya ce wa inna la'ala khuluqin azim ai shine wa innaka la'ala dinin azim da wannan malaman qur'ani suke cewa addini shine dabi'a dabi'a ita ce addini saboda me wannan abin da ya bayyana mana yana mana synonymity ne tsakanin addini da dabi'a wato babu addini idan babu dabi'un kware sannan duk inda dan adam yake in ka cire addini tare da shi kuma za ka ga bai da dabi'a ta kware akwai waɗanda Allah ya kan musu baiwa da ɗabi'u ɗaya biyu masu kyau wanda naturally haka Allah ya halicce su amma completeness na kyawawan ɗabi'u ba a samun su sai da addini so don haka addini shine ɗabi'a na ƙwarai ɗabi'u na ƙwarai kuma su ne addini waɗannan guda biyu babu yadda za a iya raba su duk inda aka ce akwai addini to wajibi a samu ɗabi'u na ƙwarai in an samu ɗabi'u na ƙwarai kuma wajibi ne mu tabbatar a wurin nan akwai me akwai addini nana aisha radiyallahu anha dalibinta qatada bin di'ama bin qatada alaihi rahmatullah yana tambayanta a hadisi da yazo a cikin sahih muslim hadisi na 746 cewa don Allah nana aisha menene irin dabi'un fiyayyen halitta shi tabi'i ne sai yana tambayan wacce take sahabiya kuma iyali ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa da Allah menene ɗabi'un manzon Allah sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa shine qur'ani abinda qur'ani yace ayi na ɗabi'a yayi abinda qur'ani yace a bari ya bari ɗabi'u tun daga gaskiya riƙon amana adalci tausayi jinƙai fara'a taimako kunya girmama na gaba kyawawan lafuzza kyakkyawar fita na kaya duk waɗannan iya daga cikin kyawawan ɗabi'u da addini ya karantar da mu yake so mu siffata da shi a wata riwaya da ya ce mata menene ɗabi'un fiyayyen halitta ta ce kama huwa fil ƙur'an wato yadda ka san ɗabi'a a ƙur'ani take to haka ɗabi'unsa suke wato rayuwarsa kamar practical interpretation na ƙur'ani ne ƙur'ani yana magana da kai theoretically yi kaza bar kaza to idan kana so ka ga practical interpretation na karantarwar ƙur'ani to duba rayuwarsa kamar ƙur'anin ne da kansa yake ɗabi'antuwa a rayuwarsa za ka gani to haka ake buƙatan kowane musulmi na ƙwarai ya kasance unfortunately unfortunately mun rayu a zamanin da muke kokarin raba addini da ɗabi'a zaka ga musulmi karatunsa ya baka sha'awa qira'arsa ta baka sha'awa kokarinsa na zuwa sallan jami'a baka sha'awa amma daga ka mu'amalance shi sai abin ka ga mu'amalar ko kare ba zai ci ba in harkar kuɗi ta hada ku da shi ka ji kunya idan wani abin bacin rai ya zo take ka ji yana fitar da manyan ashar da zage-zage wanda ko ba ma guje a yanzu baya yin su in wani abu na tausayi yazo kaga babu tausayi din in abu na yan uwantaka yazo kaga babu yan uwantaka din idan za ka buɗe chapter rayuwarsa da yaransa ko da almajiransa ko da 'ya'yansa ko da iyalansa sai ka ga babu abin sha'awa a ciki don me don an riga ana ta ƙoƙarin raba addini da ɗabi'a to the extent that dukkan mun amince a yanzu mafiya yawanmu da muke rayuwa wallahi mun fi yawanci iyayenmu da malaman iyayenmu da kakanninmu yawan karatun addini yawan sanin sunnoni yawan haddace ayoyi a ƙur'ani amma abin takaici ba wanda zai iya tsayawa a cikinmu ya ce wallahi ya fi iyayensa dattaku duk ƙoƙarinka da duk sanin addini mahaifiyarka ta fi ka zumunci ta fi ka sanin sadar da zumunci ta fi ka taimako idan kai wasa ka rasa mahaifiya in kai rashin sa'a sai ka rasa kashi 60 ko 70 na 'yan uwanka don daman zumuncin ita take rike maka ka san ayoyin da ke bayanin wajibcin zumunci ka san hadisan da ke bayanin wajibcin zumunci ka san la'anta akan yankewa amma ita watakila ba ta san su ba kawai karin magana ta rike da al'ada mai kyawu in kai magana a ce ai zumunci a ƙasa ne a kafa take a naka kan ai naka ne mutum baya kin nasa in taimako ne ita take sa ka taimaki yan uwanka amma ba ta da katun da kake da shi zai yi wahala ka zauna ka ce wai kafi babanka dattaku kafi shi gaskiya kafi shi rikon amana kafi shi zumunci kafi shi kunya duka waɗannan harkokin babu wanda ya fi su ka duba irin nassosi misali kunya da muke karantawa amma in ka zauna da iyaye zaka gane cewa kunyar su tafi karfin tamu ba kusa ba tare da mai iya yiwa ba su da karatun da muke da shi nakan yawaita ba da misali duk wanda ya tashi a cikin garuruwanmu mu ya tashi dai a irin gidaje masu ɗan kunci ana tarayya a banɗaki da kicin tsakanin mata biyu ko uku ko hudu a gida har ma a wayi gari matasa ɗaki da yake kwana amma ba mutumin da ke iya sanin zamansa da mahaifiyarsa a waɗannan kwanaki ne take sallah wanne ne ba ta yi a wanne ne take azumi wanne ne take shan azumi saboda larura na mata wato kunyarsu ta kai matakin da duk kusancinka da su kana 'ya'ya ba ka sanin lokacin da suke ibada da lokacin da ba sa yi saboda mai saboda kunyarsu amma a yanzu fa muna da 'yan matan da social media suke zuwa su yi posting ta ce maka prayer today she is off wato duk duniya ta san yanzu ita ba ta tsalla a yau duba lalacewar society so addini ba a raba shi da ɗabi'u kyawawan ɗabi'un nan su suke ƙara beautifying addini in ka cire ɗabi'un kuma addinin sai zama babu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara karantar da mu cewa daga hikiman aiko shi da Allah ta'ala yayi zuwa gare ka da gare ni da dukkan halittu na duniya musamman mutane da aljanu da Allah ya aiko shi daga cikin primary purpose na aiko shi shine wallahi don ya karantar da mu kyawawan ɗabi'u waɗannan ɗabi'un aiko shi kusan su ne asalin babban saƙon da ya zo da su innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq yace haƙiƙa an aiko ni ne don na cika muku kyawawan ɗabi'u kamar yadda hadisi yake sahiha hadisi na 45 don na cika muku kyawawan ɗabi'u wato aikoshin gaba ɗaya don ya karantar da kai da ni da sauranmu ɗabi'u ne na addinin musulunci yana karantar da mu wanda ya yanke maka ka sadar da shi wanda ya hana ka kai in ka samu ka ba shi saboda two wrongs can never make a right duk saboda a musulunci la yu'alajul khata bil khata ba a magance barna da barna daidai ke magance barna amma ba yadda za a yi wani yayi barna kai ma kai barna wai don ka magance barna ba a haka duka wannan daga cikin kyawawan ɗabi'u ne na fiyayyen halitta sallallahu wasallam da wannan ɗabi'un ya mallake zukatan hatta abokanan gabansa ya mallake zukatansu ne ba wai da zagi ko da bakar magana ko da iya cin mutunci ba kowanne a cikin wannan bayayinsu babban abin da ya mallake zukatansu da shi shine kyawawan ɗabi'u na addini ko ba ka sansa ba ka san addininsa in ka mu'amalance shi kasan shi mutumin kirki ne wannan shi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma daga cikin abin da ya karantar da mu daga cikin falala na kyawawan ɗabi'u da ya dace mu rike shi ne an tambaye shi cewa menene abinda su'ila an akthar ma yudkhilul janna menene mafi girman abin da ke kai mutane aljanna hadisi na Tirmizi rahmatullahi alai hadisi na 2004 yace taqwallah wa husnul khuluq taqwa da kuma kyawawan dabi'u babu abin da ke kai mutane aljanna irin wannan in dai aljanna kake so to a same ka da taqwa taqwa kuma kamar yadda talbun habibi hada alaihi rahmatullah shine an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah kuma a same ka da kyawawan dabi'u in ka da waɗannan biyu to babu abin da ke kai mutane aljanna irin su unfortunately yau muna society da ɗabi'un nan gaba ɗaya kullun ƙara lalacewa suke yi kunya ana raba musulmai da ita adalci ana raba mu da ita rikon amana sai dan abin da ba a rasa ba yayi karanci gaskiya ta yi karanci taimakon juna yayi karanci duk irin waɗannan ɗabi'u haƙuri da juriya duka sun yi karanci tsakanin al'umma na daga cikin muhimman kyawawan ɗabi'u da Allah ta'ala ya karantar da mu kuma ya ƙara bayyana mana hikima na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tausayi da jinkai kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin suratul anbiya aya ta 107 cewa ba mu aiko ka ba sai dai rahama ne ga dukkan talikai talikai din nan da aka faɗa ya kunshi dukkan universe the whole of the universe na cikin talikai ya shafi space energy matter kusan duk abin da ke existing the physical laws na universe duk abin da Allah ya halitta is part and parcel of al'alami na dinnan so ashe rahama na aiko fiyayyen halitta bai takaita ga mutum da aljan ba wallahi hatta tsirrai aiko fiyayyen halitta rahama ne gare su tsuntsu da kasa ne aiko fiyayyen halitta rahama ne gare shi rahamar aiko shi ba ta takaituwa ga mutum da aljan kusan dukkan halittun duniya fiyayyen halitta ya karantar da mu haƙƙin yadda za mu amu'alance su dabba da za ka yanka ka ci sanda ya karantar da kai ka rika jin tausayinta lokacin yanka ta duka wannan menene rahama ce babu wata dabba da bai karantar da kai yaya za ka mu'amalance ta ba in ma a dunkule in ma kuma a rarrabe bisa ga yadda al'amarin ya kasance so wannan rahama ta aiko fiyayyen halitta na daga cikin mafi muhimmancin makarimul akhlaq rasa makarimul akhlaq a yanzu yasa da dama suke da karancin emotional intelligence emotional intelligence iya da matukar muhimmanci a zamani irin yanzu ko da shugaba ne bai da emotional intelligence zaka fahimci a mu'amalarsa sai kaga akwai abin tausayi in malamin makaranta ne na boko ko na addini in bai da emotional intelligence sai ka gane kuma rashin kyawawan ɗabi'u na cikin abin da ke kawo ƙarancin emotional intelligence mutum bai iya sanin yayi zai reacted daga an fusatar da shi sai faɗi kalmar da bata dace ba sai a yi recording bai san ana rike da waya ba daga baya zo yana regretting yana ba da haƙuri za a yi provoking ɗinka take sai ka yi reacted amma in kana da kyawawan ɗabi'u a cikin kowane hali ka samu kanka kana iya manajin kanka ka ba da amsa da bata sabawa yadda addini ya karantar da kai ba wani ya samu imamu kaka rahmatullahi alai yana cewa in qulta li wahida tasma'a minni ashara in ka mun bakar magana ɗaya zan gaya maka goma sai ce in qulta li ashara lam tasma'a minni wahida ni kuma in kai bakar magana goma insha Allah ba za ka ji baya ɗaya daga bakina ba shi ya ce in an yi ɗaya baka zai yi goma shi kuma ya ce a in aka masa goma shi kuma ko ɗaya ba zai ba wadda ya samu imamu sha'abi rahmatullahi alai ya ce an ta munafik an ta fasik an ta zalimun sanda ya kammala sai ya ce in kuntu kama kulta fa ghafarar lahuli wa in kuntu lastu kama kulta fa ghafarar lahulak idan duk abin da ka bayyana tare da ni haka nake to ina roƙon Allah ya gafarta mini idan kuma abin da ka fada a kaina zuke ta malla ne ƙarya ka mini to ina roƙon Allah kai kuma Allah ya gafarta maka ya yafe maka rayuwar tana da sauki in mutum iya da ɗabi'u na ƙwarai a duk halin da ya samu kansa yana iya daurewa ya yi manajin kansa ya ba da amsar da ta dace don haka rahamar aiko fiyayyen halitta sallallahu wajibi ne abin da muke koyi da shi wannan na rahama ɗin magidanci ya zama mai tausayi akan ɗansa da ya haifa uba ya tausaya wa ɗansa miji ya zama mai tausayi da jinkai zuwa ga matarsa matarsa ta rika tausayi da jinkai gare shi da 'ya'yansa malami ya zama mai tausayi zuwa ga almajiransa mai da'awa ya zama mai tausayi a lokacin da yake karantar da mutane mu daina karantar da mutane kaban muna so mu gansu a wuta mu rika karantar da su muna da tausayi da jinkai a zuciyarmu in wani ya bata a hanya ba murna muke ba hankalinmu zai tashi ne mu rarrashe shi don ya dawo ya bi hanya amma lokacin da mai karantar da addini ya zama buri yake kai mutane zuwa ga wuta kullum to wannan bai zama akwai jinkai a karantarwa ba hatta a cikin fatawa in mutum zai ya zama mai jinkayin an tambaye shi ga irin halin da jama'a suka samu kansu in za ka yi fatawa ka zama mai tausayi ga jama'a addini ba wai yana zama daidai ne in an tsananta fatawa ba a'a yana zama daidai ne in fatawar ta zo da me ta dace da shari'a dukkan karantarwar musulunci wallahi sauki ne da tausayi a cikinsa dukkan karantarwar addini ba inda kake raba shi da jinkai ga hadisi ma khuyira rasulullah baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman fa huwa ab'ada an-nas minhu kamar yadda hadisin yake a bukhari hadisi na 3,560 cewa fiyayyen halitta ba a taɓa ba shi zaɓin al'amura biyu ba face kullum ya zaɓi mai sauƙi a cikinsu matuƙar mai sauƙin nan halal ne in ya zama kuma haramun ne ko akwai laifi to ya fi kowa nisantar laifi da wannan ibn usaimin rahmatullahi alai ke cewa duk inda mai fatawa zai fatawa in aka samu ƙarfin dalili wannan ya tsananta wannan ya sauwaka kuma ƙarfin dalilin daidai wa daida ne ya ce to a ba mutane fatawa mai sauki ba mai tsanani ba inda za a kauce wa saukin sai dan ya zama cikin saukin akwai shubuha to anan kuma addini yana toshe kofa ta shubuha a koda yaushe amma matukar akwai dalili yace dan asalin addini akan sauki aka gina shi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kamar yadda yake bakara aya ta 85 185 so haka addini dukkaninsa dan sauki yazo addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar duk addini yazo ne kawai ya ja mana amfani ya raba mu daga cutuwa a nisantar da mu daga cutuwa don haka ɗabi'a ce ta malami mai karantarwa mai fatawa mai da'awa mai limanci ya zama iya da sauwaƙawa al'umma matukar sauƙin nan yana da asali a addini wanda yake tabbatacce ko fatawa ne sai a duba menene yake da sauki ga al'umma wanda ya dace da shari'a kuma mu kaucewa yin sauki da zai kawo tasahuli shine ya zama dukkan addinin kuma an yayyanka shi an yadda shi a'a ya zama in saukin yana da asali da nassi da ya goyi bayansa amma kawai ya zama kuma tagetin komai bulus muke nema wannan kuma ba tsarin addini bane matukar saukin akwai dalili tabbatacce da shari'a ta yi to a yi sauki duba saukin addini in kai tafiya an baka sallan kasaru azumi zai wahalar da kai ajiye azumin wata ramadana duka menene sauki ne ba ka da lafiya ka yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta sauki ne wanda ya zama dattijo ba zai azumi ba an ɗauki azumin a kansa duka wannan menene sauki ne in ka duba dukkan karantarwan addini hatta a rukunan musulunci sai kaga nau'in tausayi da jinkai musulmi yake tafiya za a kashe shi aka ce kai musulmi ne yace a'a wannan ya sa yayi ridda matukar ya faɗa dan ya kubutar da ransa dai bai yi ridda ba mai dalili duka rahama ne na addinin musulunci ya faɗa dan ya kubutar da ransa ne shikenan rahama ce ta addini matukar ba itikadin sa bane haka so yana da muhimmanci almajirai ɗaliban ilimi manya-manyan malamai duka ya zama mu zama masu tausasawa a mu'amalanmu da mutane tausasawa iyalanmu ya zama duk ‘ya'yanka kana da tausayi gare su mu ‘ya'ya mu zama muna tausayin iyayenmu muna da jinƙai zuwa gare su daga cikin waɗannan ɗabi'u na tausayi akwai abin da ake kira insafi insafi wani ɓangare ne na tausayi da jinƙai ma'anan insafi shine ka saukar da mutane a wurin da kake so a saukar da kai idan ka samu kanka a irin halin da suka samu kansu in mutum ya tunkare ka da damuwa kana saurarensa ka kaddara yau kai ne a matsayinsa ka zo da damuwa yaya kake so a mu'amalance ka to sai ka mu'amalance shi haka in a fatawa ne yadda kake so a maka fatawa in ka samu kanka a hali irin nasa to haka za ka masa duk ɗan adam yana so in za a masa abu a masa da jinƙai da tausayi to kai ma ka mu'amalanci mutane da adalci al'adil wal qist ma'ar rahama tare da tausayi a cikin wannan adalci don insafi duk wanda ya mallake shi ya samu wani bangare ne na imani dan asar da ya zo shi akwai mawquf akwai marfu' marfu din ya zo shi ma akan ingantacce ne yana karantar da mu cewa daga cikin al'amura da za mu cika ya zama imaninmu ya cika cif-cif shi ne akwai insafi wanda ya samu insafi to ya samu cikan imani shi ne adalci tare da tausayi a cikinsa ka riƙa mu'amalantar mutane yadda kake so a mu'amalance ka ka zauna da iyalanka da 'ya'yanka yadda kake so kai in kai ne ɗan ko iyali haka za a zauna tare da kai na daga cikin ƙa'idodi na tausayi da insafi a rayuwa mu da juna shi ne mu kiyaye wasu abubuwa kamar haka suna da yawa sai dai saboda lokaci bari na kira ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko abin da ya kama da haka na farko daga cikin ƙa'idodin tausayi da insafi a addini shi ne anna ma sabata biyaƙin la ya zulu illa biyaƙin a mu'amalanmu da juna da karantarwa dukkan abin da yaƙini ya tabbatar da shi to babu abin da yake kore shi sai ya kini min babil misal dukkan mutumin da ya tabbata cewa shi adali ne ba mu da ikon kore adalci gare shi sai da yaƙini dukkan mutumin da muka amince ya tabbata shi musulmi ne ba mu da ikon kore shi a musulunci da zato sai da me sai da yaƙini ba a kore yaƙini da zato yaƙini ne kadai zai iya koren yaƙini dukkan wani mutum da ya tabbata cewa ya barranta daga wani abu da yaƙini ba ma tabbatar masa da wannan laifin sai da yaƙini shi yasa koda a dokar ƙasa ne almuttaham a Najeriya a ƙa'ida is innocent har sai lan da ya je gaban kotu kotu ta yanke hukunci cewa shi mai laifi ne amma kawai zargi allegation bai sa ka cire mutum daga babin mai dade ya koma zuwa ga mai laifi har sai lokacin da alkali ya tabbatar da cewa wane mai laifi ne duka wannan ya cikin menene iya cikin qawaidul insaf a babin addini mai insafi bai da gaggawan kora mutane daga imani ko addini mu duba hadisin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhafiz ala alwudu illa mu'min hadisin iya cikin sahihul jami hadisi na 952 fiyayyen halitta yake cewa babu wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini kiyayewa biyu bangaren kiyayewa na farko mutumin da zai yi alwala cikakkiya yadda ƙur'ani da sunna suka karantar ya yi bismillah ya wanke hannu ya kuskura baki da sheka ruwa ya wanke fiska da hannayensa ya shafa kai da kunnuwa ya wanke kafa na biyu mai ƙoƙarin rike alwala bai cika zama ba alwala ba fiye halake cewa babu wanda yake kiyaye wannan sai mumi ne shekul sam rahmatullahi alaihi na sharha kai ya ce a fahimtar mu da wannan hadisi duk mutumin da ya cikakkiyar alwala ya yi da'awar shi musulmi ne ba ma kore shi a musulunci saboda me saboda hadisin la yu hafiz alal wudu illa mu'min na daga cikin muhimman abubuwa na tausayi da jinkai da insafi shine mu kiyaye yin kuskure a wajen yin afuwa yafi sauki a wurin Allah da yin kuskure a wajen ukuba kullum ka yi kuskure na afuwa shi ya fi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi kuskuren ɗaukan azzalimi a matsayin adali shi ya fi sauƙi da ka yi kuskuren ɗaukan adali a matsayin azzalimi a musulunci ka yi kuskuren musuluntar da wanda ba musulmi ba ya fi sauƙi a wurin Allah da ka yi kuskuren kafurtar da musulmi kullum a same mu yin kuskure a afuwa ya fi sauƙi a wurin Allah akan yin kuskure a cikin uku ba wannan iya da matukar muhimmanci mu kiyaye hatta idan kai hukunci akan wani mutum kana ga musulmi ne amma sai zama iya cikin munafikai munafikai kuma da suke kufurul akbar ko nifaqul akbar hatta a wurin Allah shi yafi sauki da kai gaggawan koransa a cikin addinin musulunci fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ga hadisi nan a muslim hadisi na 61 yana cewa man da rajulan bil kufr aw qala aduwallah wa laysa kadhalik illa hara alayhi duk mutumin da ya kalli wani ya ce kai kafuri ne ko kai makiyin Allah ne sai kalmar ta samu shi ba haka yake ba annabi ce za ta dawo kan wanda ya fada amma babu nassin da ya ce in ka ga mutum a gefen masallaci sai ka ce ruwan alwala kake nema sai ce ani ba musulmi bane kana da laifi wannan husnul zanni da ka masa baka da laifi a wurin Allah kaga alamar sa kaman iya neman ruwan alwala sai kace a ga wajen alwala sai yace a shi ba musulmi bane kaga da yace shi ba musulmi bane yanzu yaqini ne ya tabbata ba musulmi ba tunda ya fada da kansa amma kai kamar kyakkyawan zato wannan yafi sauki da mutun yazo barun alaka ce kai ni ban yadda da musuluncinka ba wannan ba addini bane shi yasa nassosi da dama sukan bayyana falalan shigowa da mutum addini da hujja ya gamsu amma ba inda suke bayyana maka kararan falalan kafirtar da wani shi yasa a ka'ida mu kiyaye yana da matukar muhimmanci wanda wannan shi zai kai mu na uku akan magana shine at-tahaffuz an takfiri fardin bi ainihi aw la'anihi mu rika kama kamewa daga gaggawan kafirta junanmu wannan ya zama ruwan dare a yanzu magabatanmu na kware da dama sukan nisanci aikata wannan yanzu a cikin matsala hatta matsala ijtihadiyya ga wanda ya kai yayi ijtihadi idan ya sai a ce ya kafurta wanda Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa anna mazhab ahli sunna wal jamaa la yarawna ta'athiman liman ijtahada fil masail kulliha min duni tafriqin bayna al usul wal furu' faman istafraga wus'ahu wa kana ahlan lidhalika fa huwa bayna ajri wa ajrayn mu duba mujalladi na sha uku nan ba na ɗari da ashirin da biyar ya ce mashaba da magabatanmu na ƙwarai da suka bi fiyayyen halitta suke bi shine wanda ya ijtihadi kuma ya kai ya ijtihadin ko da kuskure yayi a cikin usul ko furu ba a kafarta shi me dalili yace in dai matakinsa ya kai in ya dace ijtihadin lada biyu in yayi kuskure lada ɗaya. Qur'ani ya ja hankalinmu إذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا مدوب سبب النزول na ayar suratul nisa aya ta 94 muduba dalilin saukanta kawai sahabbai sun zo yakan wasu suna yakan su za su karbi ganima wani yace shi musulmi ne suka ce ba su yarda da musuluncin sa ba akan wannan Allah ya saukar da aya saboda suna kalubalantan addinin sa su kuma suna ga ya ɓoye ne ya bayyana don me don ya kubuta da ransa da dukiyarsa amma duk da haka Allah ya ja kunnansu ƙarƙashin wannan al'amura iya daga cikin muhimman al'amura da ya dace mu kiyaye wanda is very important shi ne wani na iya aikata aiki ne na kafirci amma doesn't mean cewa automatically shi ya zama kafiri saboda me akwai bambanci tsakanin takfirul mutlaq da takfirul muayyan muna iya kallo mu ce duk wanda ya aikata kaza kafiri ne amma wannan bai ilzamin kuma wane da ya aikata ya fita a musulunci gaggawan yin takfirul muayyan kawai wanda ya kaza kafiri ne kuma ai ilzami asali aqida ce ta khawarij alhukumu bil lawazim da kuma alhukumu alal qulub mutun ya zauna ya bayyana zukatan mutane wallahi wani ba don Allah yake ba wallahi wani duniya yake nema wallahi wani kaza ne ka zauna ka rika fassara abin da ke zukatan mutane ba aikin ka bane Allah ne kada ya san me ke zukatan mutane bai zama ilzami dan mutun ya aikata kafirci cewa automatically wannan ya fitar da shi a musulunci ba haka bane akwai mawani'ut takfir sai an samu fa iqamatul hujja wa izalatu shubha iqamatul hujja din na a tabbatar akwai ilimi da yaqini yayi abun na biyu kuma an kore shubuha shubuha akwai aljahal na hana a kafirta mutum alkhata na hanawa alikra na hanawa at-ta'wil yana hanawa hatta adam wusulin nas kai ka san wani nasi shi bai sani bai yana iya hanawa so addini yana da tsari kuma ba aiki ne na mai da'awa ka zauna ka kira sunan mutum ka kore shi addini ba saboda me ba a duk ƙanƙantan yaƙini duk ƙanƙantan shakku ba a cire musulmi a addini kuma aikin mai addini shine kiran mutane zuwa ga addini da gyara kurakuransu ba wai aikinsu shine raba masauki wane dan wuta ne wane dan aljanna ba ba aikin masu addini ba ne aikinsu ne magana akan ayyukan mutane ba kiran sunayensu ana musu hukunci akai ba wani babban malamin hadisi a saudi arabia wannan gaba da gaba yake gaya ma wasu ma magana yana bayanin irin zafin kai na matasa wani lokaci wani matashi ya tare shi sai ya ce masa wai an ce kai muhaddis ne ya ce ana talib fil hadith ya gaya ma sai matashin ya ce wai yana so ya masa bayani da fefa a hannunsa da biro yana so ya fara ta hakikin hadisi a mar bayani zai take notes zai je fara inganta hadisai sai malam ya ce me za ka yi ga su shek muhammad nasir sun yi aiki a kai su shek ahmad shakir suka za ka za ba za ka dogara da aikinsu ba sai ce suna da tasahuli shi bai dada aikinsu na ta hakiki ba ana cin wannan halin sai juya ya ce wa malamin kuma ya shek ma za ta ƙul an kaza sai ya kira wata jama'a ta mu- da suke da'awa ta musulunci sai ya ce masa me za ka faɗa akan jama'atu tablik sun musulmai ne ko kafirai sai na farko malam ya ce yana daga cikin kuskure haɗa dukkan jama'a mata kuɗin goro shi Allah kansa a kiyama yakan yi hukunci da mutane ɗaiɗai ne wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma Allah ya bayyana imani da aiki na kware a ciki sai ya ce to kula ga wannan Allah yakan yi hukunci da mutane a ɗaiɗaiku ne kana iya samun wata jama'a tana kan bata amma in tana da awar addini a cikinta akan samu na kware wata kuma tana kan daidai amma a cikinta sai a samu na banza sai ya juya ya kira wata jama'a sai ya ce ahun min ahlil janna aw min ahlin nar malamin sai ya ce lastu malikan ya ce waye malik ya ce huwa khazinun nar shine mai gadin wuta shi yake da sunayen yan wuta ni wallahi ba ni da sunayen yan wuta a wurina wato mutane sun daina shagaltuwa da kan sun fi damuwa me za a gaya musu akan wasu kai kana tambayin wai wani dan wuta ne ko dan aljanna kuma a haka kana da awar kai mai addini ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala ya bamu ikon sifatuwa da kyawawan ɗabi'u Allah ta'ala ya taimake mu akan daidai ya kuma bamu ikon jin tausaya wa juna Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi ya kawo maganar Imam Ahmad bin Hanbal karkashin wannan yace Imam Ahmad yukaffiru maqalatal jahamiyya kamar yadda yazo cikin majmu'ul fatawa volume na 23 namba na 436 cewa yana kafirta maqala na jahamiyya wa ma'a zalik lam yukaffir ahadan minhum bi aidihi lal ma'mun wala siwa hatta al ma'mun dake da'awar khalqul qur'an ya kafirta maganganu amma bai kafirta shi ba me dalili saboda akwai bambanci tsakanin takfirul mutlaq da takfirul muayyan ka bayyana kaza kafirci ne a da'awa daidai ne balma wani lokaci wajibi ne amma wannan bai ilzami kuma ka dauka ka ce wanda da ya kai tsaye ya zama kafiri mu kiyaye wannan mu takaita akan abin da shari'a ta karantar da mu Allah ta'ala shi samu wanye lafiya zan takaita lokaci ya ja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وصدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم وخطبتنا في هذه الجمعة تذكرنا حول الخلق الحسن لقد وصف الله نبيه ورسوله وحبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق الحسن فلنسمع إلى قوله جل ذكره وإنك لألا خلق عظيم يقول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وإنك لألا خلق عظيم أي وإنك لألا دين عظيم وهذا يدل على أن الخلق مرادف للدين وأن الدين هو مرادف للخلق فيا إخوة الإيمان يجب علينا أن نتعلم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل أرسله إلينا رحمة للعالمين لقد سأل قتادة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمة الله عليه فقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن kana khuluquhu alquran wa fi riwayatin taqulu hiya kama huwa fil quran wa min hikmati irsalihi ilaina likay yu'allimana makarim al-akhlaq inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم فيا إخوة الإيمان ومن الأخلاق الحسنة الإسلامية رحمة للعالمين لأن الله عز وجل أرسل رسوله إلى العالمين رحمة لهم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيجب على الوالد أن يكون رحيما لمولده ويجب على الزوج أن يكون رحيما لزوجته ويجب على الرائي أن يكون رحيما لرعيته وهذا يجب على الزوجة أن تكون رحيمة لأهل بيتها وهكذا يجب على العالم أن يكون رحيما لطلابه والدائية يجب أن يكون رحيما للناس فهذا أمر مهم يا إخوة الإيمان أن يكون كل واحد منا رحيما لمن كان تحته حتى في المؤاملة بين الناس يجب على كل مسلم أن يكون رحيما في مؤاملته مع الناس ومن هذه الرحمة يجب علينا أن يكون عندنا الإنصاف لأن الإنصاف خلق عظيم يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي مرفوع وموقوف من قول أمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان أي ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان كله أولا الإنصاف من نفسك الإنصاف أن تنزل الآخرين منزلة نفسك وأن تعامل الناس كما تريد أن تعامل فهذا هو نوع من الإنصاف وهذا الإنصاف له تطبيقات عملية كثيرة أذكر بعضا منها فقط أولا أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين وثانيا الخطأ في الحكم بالأفو خير من الخطأ في الحكم بالكفر الخطأ في الحكم بالإيمان أحول من الخطأ في الحكم بالكفر وثالثا التحفظ عن تكفير فرد بعينه أو لأنه فيجب علينا أن نطبق هذه التطبيقات فهي مهمة جدا للعلماء والدعاة وطلبة العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ميدوغوري اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ولاية بورنو اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله